الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد هذا متاش درسي نهدو أتهم كراتمنا شرح ألفية, ألفية بن مالك نا الإمام ابن عقيل القاضي نعم بهاء الدين yau uku ga watan rabiul awwal ko hijira ta 1440 wadda ta daidai da 11 ga watan 11 shekara ta 2018 ta miladiya mun gama da alamomin isim za mu shiga alamomin alfi'il na'am
bismillah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd fa yaqulu an-nazim rahimahullah بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي نعم يتي بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي بتا فعلت كو فعلتي كو فعلت مثلث ني قري tunda dai ta din dai wadda take wadda ake ce mata ulfa'il na'am fi'lun yanjali fi'ili yanjali yana bayyana wato aljala'u shine a wato az-zuhur wato fi'ili yana bayyana bita fa'alta da ta din nan ta fa'alta ita ce wadda ake ce ma ta'ul fa'il ta wadda take haduwa da fi'ilul madhi wanda ya hada ta din fa'altu in ka ce fa'altu ko fa'alta ko fa'alti wannan ta'ul fa'il ce wa kadhalika fa'altum ma duk ta'ul fa'il din ce da yake mim alamatul jam'i ce amma alfa'il din ta din ce wa fa'altunna wa fa'altuma wannan dai isha kinaya ne ga ta'ul fa'il wa'atat da kuma ta din at-ta'nif ta'u ta'nithul fa'il ta'nithul fi'il in kace atat ai hiya to wannan ta din wanda ta yi ta'nifin ta mayar da fa'il din fi'ilin ya zamanto mai aiki al-fa'il fa'ila ce mun tabbace ce a shi ma da shi da ita fi'ilun yanjali wa yaf'ali da ya ta al-mukhataba ya din mukhataba in kace if'ali anti wannan ya din da ka sadar da ita da karshen fi'il al-amr dan idan zaka yi al'amru ga al-mukhataba mace guda daya zaka alamata shine ka ce ya Uh, ita ce fa'ila ɗin if ali anti uh, wa nuni aqbilanna da nun ɗin taukidi nun wadda take zuwa idan aka yi taukidin fi'ilil wato fi'ilil amr ko kuma fi'ilil mudari aqbilan aqbil shine fi'ilil amr ɗin no. to in za ka yi taukidin sai ka ce aqbilanna ko aqbilan da yake ita nunu taukid iri biyu ce akwai almuhaffafa guda daya akwai athaqila mai nauyi guda biyu aqbilan kaga nun din guda daya ce lanasfa'an bin nasiya akwai kuma a wadda take athaqila ita ce wadda aka karfafa ta karfin ta yafi na almuhaffafa shi ce aqbilan Uh, to uh, haka zalika tana, il, tana zuwa bayan fi'ilul mudari to ita ma wannan alama ce ta alfi'il domin duk waɗannan ba sa shiga cikin suna ba sa shiga cikin suna yanzu kamar atat atat duk da yake alama ce ta ta'anir amma wadda take shiga cikin suna ita marbuta ce ba buɗaɗɗiya ba ce mm, takuri ce mm? fa kamar a talibatun muslimatun to wannan tana shiga cikin suna amma wadda take shiga cikin fi'ili ita ce buɗaɗɗiyar atat atat kharajat sharibat fatahat wannan ta ɗin ba ta shiga cikin suna sai dai ta shiga cikin alfi'il to waɗannan su ne alamomin da ya kawo na alfi'il na'am ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتا فعلت sannan al-musannif wato shi ibn malik rahmatullahi alai ya ambaci cewa fi'ili yana wato yamtazu yana warewa wato yana zamantowa daban daga suna da kuma harafi bita fa'alta na'am والمراد بها تاء الفاعل abinda ake nufi da ita ita ce ta'ul fa'il ta ɗin da take nuna mai yin aiki وهي المضمومة للمتكلم shine almadmumatu wadda ake mata dhamma idan alfa'il din shine mutakallim shine mai magana أنا فعلت kamar fa'altu kaga ni ne nayi tunda ka ce kai mata dhamma fa'altu kaga ta ɗin ita ce take tabbatar da waye yayi aikin na'am ita ce suna والمفتوحة للمخاطب wal maftuhatu lil mukhatab wadda ake mata kuma fataha ga wanda ake zance da shi نحو تباركت nahu kamar kace tabarakta ya Allah kaga kana mukhatabar Allah ne tabarakta alkhairin ka ya yawaita kai Allah to Allah atta ita ce take nuna kana yin mukhatabar Allah jalla wa ala ne na'am والمكسورة للمخاطبة kuma wadda ake mata kasra ga al mukhataba mace idan ta zama to ita ce abokiyar zancenka نحو فعلت kamar fa'alti ke kin aikata wato kun dai kamar yadda ake cewa a yaren turanci ake cewa first person second person the third person Eh, to kaga first person shine almutakallim second person wanda kake almukhatab shi kuma biyu ne larabci turanci ba su da wannan su mutum ɗaya ne in za ka ce in za ka ce a ta yi aiki a ka yi wani abu da mace da namiji duk haka za ka faɗa diyu ne Eh, eh? har jam'i masu don don rashin don rashin arziki ba wadata ba wadata Eh, to su ka larabci ka gani suna da ta wanda yake shi second person din al-mukhatab akwai namiji akwai mace eh akwai maza biyu da mata biyu duk da yake ɗaya ne sannan akwai maza da yawa da mata da yawa na'am eh mu ma a Hausa eh mu a a ya fi na turanci bai kai la- mu a larabci biyu ne ba mu da shi kuma jam'in mu ɗaya ne Eh, eh, ku zo ku ku eh maza ko mata Eh, eh, ku tashi maza ko mata amma ka tashi ki tashi eh, na'am to wannan taɗin wadda take zuwa ƙarshen fi'ilul madhi fi'ilul madhi kawai take shiga Mm, to ita ce alama ce ta alfi'il don ba ta shiga ce cikin ah, alfi'il kuma da haka ne ya tabbata cewa abdama'ir dinnan da wannan a- a- a- wannan shine ah, afwan wannan ah, za mu koma cikin fi'il ne cikin ah, cikin ism ne jikin jaraba da zan muku za ta zo insha Allah na'am
ويمتاز أيضا بداء أتت kuma haka fi'ili yana tantantuwa ana tantance shi da ta din atat والمراد بها تاء التأنيث الساكنة abinda ake nufi da ita ita ce ta'u ta'anif ta wadda take matantar da kalma as-sakina wadda ake mata sukuni at-ta'anif wato ta mayar da ita mace wato ta mayar da fi'ilin aikin mace ne نحو نعمت nahau ni'mat وبئست wa bi'sat
فهترنا بساكنة عن الله قدر الأسماء da, da muka ce as-sakina mun togace wadda take zuwa ta, a- wadda take zuwa karshen sunaye فإنها تكون متحركة domin ita tana zamantowa ane mata fat ane mata haraka ane mata wasali da irin war- wasalin al'irabi inda ya kama nahu hadhihi muslimatun ka ce hadhihi muslimatun kaga nan kayi mata raf'a bil bil khabar saboda ita ce labari hadhihi mubtada muslimatun khabarun marfu'un bid dhammati adh-dhahira to wannan ta din kaga ba sakina bace mutaharrika ce to wannan alamatul fi alamatul wannan ah, ba alamatul fi'il bace kuma ka ce wa ra'aytu muslimatan wa ra'aitu muslimatan shi ita ma kaga wannan sai kai mata haraka da fataha harakatun nasb dan ta zamanto maf'ulun bihi mansub wa marartu bi muslimatin warartu bi muslimatin kaga kai mata harkar jarra saboda an yi mata jarra bi harfil jar to kaga nan ta zamanto mutaharrika da dukkan harako- da dukkan wasali na al-i'rab fataha da dhamma da kisra ita ko waccan sakina ce lazima ba ta canzawa na'am wa min allahi lil harfi wa anil lahiqati lil harf da kuma ya togace daga wadda take wato zuwa ƙarshen harafi nahu la ita ma wannan ba za ta zama to alamatul fi'il ba tunda kuma ita ba sakina bace mutaharrika ce ane mata fas ane mata wasali nahu lata walata hina manas lata lata dinnan wato ta hadu ta zo da la a wadda ta- take bi ma'ana laisa ai walata hina manas ai walaisa hina manas to aka kawo la to sai aka yi mata aka mayar da ita ta mata aka yi mata ta to amma kaga wannan ta din an mata fataha saboda haka ba ita ce ta din da yake nufi ba shi yasa ta shiga cikin su- ta cikin harafi na'am bata wa rubbata Mm.
wa thumma wa thummata thummata la ya'nini Mm. rubbat a- a- rubbata sa'ilin anni hafi a'arat ainuhu am lam ta'ara Mm. ma wiya ya rubbata ma gharatin sha'awa akal ladhati akal ladhati bilmi bilmi sami na'am Za- za za mu zo ta ai a cikin babul huruf ko na'am wa amma ولقد أمر على اللئيم يسوبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني ثم نعم wannan duk dana daga cikin shawahid din da shi da duk za su zo za su zo a cikin wannan littafin namu a babin huruf na'am wa amma taskinuha ma'a rabbi ma'aruf ma'arubba amma yi mata sukuni tare da rubba wa thumma da thumma wa qalil wannan qalil ne nahu rubbat kamar rubbat wa thummat wannan qalil ne wan nadir la hukuma lahu ba zai rushe ka'ida ba to malaman nahawu wato sun a sun yi kokari wato suka bi kal- littafan larabawa suka fitar da waɗannan qawaid din Mm, ban sa- ba malamin loga ba ban karanta loga da yawa ba amma dai gaskiya larabci wadatarsa ta isa wajen ka'ida wajen bin ka'ida Mm, na'am wa yamtazu aidan biya to alama ta uku kuma hadi yana fi'ili yana tantantuwa biya if'ali da ya din if'ali wato wannan yar ta karshe if'ali wannan yar ta karshe alama ce ta fi'ili ita ma da take keɓanta da shi wal muradu biha ya'ul fa'il abinda ake nufi da ita ya din mai aiki ta mace
wa talhaqu fi'l al-amr tana zuwa ƙarshen fi'il al'amr nahu idribi idribi anti wannan ya din wal fi'l al-mudari haka zalika tana haduwa tana zuwa ƙarshen fi'il al-mudari nahu tadribina tadribina ai anti anti tadribina wannan ya din ita nun din wannan alamatul i'rab ce ta fi'ili amma ba ita ce take tantance al- ba ba alamatul fi'il bace alfa'ila ita ce ya din tadribina taf'alina taqumina wa hakaza
wa la talhaqu al-madiya amma ba ta haɗu- ba ta zuwa ƙarshen fi'ilil madi wa da inna za ka ce darab- a- a darabti ba sai dai ka ce darabti Mm, na'am وإنما قال المصنف يفعلي to abu kadai dai shi malam shi annazim almusannif malam ya ambaci if ya yaf'ali ولم يقل ياء الضمير bai ce ya abdamir ba لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم domin in yadda ya ce ya uddamir to ta a- ya ulmutakallim ma za ta shiga wanda ake idafarta ga suna al-mutakallim وهي لا تختص بالفعل ita ko bata keɓanta da fi'il ba بل تكون فيه نحو أن bal tana zamantowa a cikin fi'ili kamar in kace akramani wannan ya din ita ce fa ita ce maf'ulun bihi akrama kaga wanne ne fa'il din in kace akramani wanne ne fa'il damir mustatir taqdiruhu huwa wannan wata nun din fa ita ce wadda ake jema nunul wiqaya to ita ya din ita ce maf'ulun bihi akramani to kaga wannan ai bata keɓanta da suna ba nan ta shiga cikin fi'il ko bata bata keɓanta da fi'il ba domin nan dai gashi ta shiga cikin fi'il to amma za mu gani bata keɓanta da shi ba a wannan kuma luga ce saboda wai an ce annasu hal har alayya
oho oho in aka ce a a to ai ai wannan nasab- nasabar nasabar idan ta fa- idan ta fi'ili ce an ashraba eh, amma ak- wannan wannan a, akram a, a, a- akramani a wannan zaka yi ishba'in kasra ko ka share ta lidalalatul kasra zaka yi ishba'in yadin ka ce akramani ko ka ce akraman akramani kamar fa yaqulu rabbi akraman eh, sai a share ita yadin lidalalatul kasrati alaiha amma ai ba za a yi mata nasba ba domin ita ya ce wanda asalinta wadda a ismu manqus ne sahih ismu manqus wa nasbuhu zahar nasbarsa tana bayyana a a to a ta musu da ainihi mhm Ka- kawo misalan
inna rabbiya
malam ba ina jin da lugar din ce
inna ma iya rabbi ma iya rabbi ko rafiya eh akwai wanda da karanta ta haka inna ma iya rabbiya a akwai dai ma iya din
rafiya fa yaqulu rabb rafiya a hali
fa ko kuma rabbiya a sama ko na fi ake karanta fa yaqulu rabbi akrama to wannan lugha ce ha fa yaqulu rabbi akraman
amma wannan kuma ai wannan- wannan ba wannan lugha ce wannan ba masu zuwa ba su ba wannan ba mansuba ce ba Mm, eh, ko- ko- ba mansuba ba ce ina ce malam kan kamar ita din da nake ita ce kake hangowa ko an guje da wannan ba mansuba ba ce ake annas Eh, in aka ce in aka ce nasbar manqus tana kamar ra'aytul qadiya to ai wannan saboda ai shi ismul manqus ne aslan to wannan kuwa ya dince ba manqus bane akraman akramani ita ya din ita ce alamatul ita ce alfa ita ce almaf'ulun bihi ya din amma nasba tana bayyana a ismul manqus wanda yake akhiruhu ya almaksur ma qablaha na'am wa fil ismi tana shiga cikin suna nahau gulami gulami in ka ce gulami kaga kalma biyu ce gulami gulam mudaf waliya mudafun ilaihi to kaga ta shiga cikin suna tunda ta shiga cikin suna kaga ba za ta zamanto alamar fi'ili ba tunda ana cewa alama ita ce abinda kalma take banta da shi saboda haka kaga ba za a ce wannan su- fi'ili ya ke banta da ita ba na'am wa fil harf tana shiga cikin harafi nahwu inni inni kaga inni kalma biyu ce inna ita ce a harfu taukid waliya ita ce abin nan almajurur a- a- a- a- afwan almansub bi inna eh tunda sunan inna mansub ne Mm, na'am inni ka ce inni a zahibun ila rabbi inni za wa qala inni zahibun ila rabbi inni muhajirun ila rabbi to kaga yadin ita ce kaga yadin ta shiga cikin harafi wannan yadin suna ce shi yasa yace ya a, yaf'ali dan ya fitar da ya'ul a, almutakallim shi yasa ya fitar da fitar da ya'ul mutakallim dan yadin if'ali daban take da yadin a akramani haka daban take da yadin a a a, a inni da yadin gulami ni da innan innani duk ɗaya ne a inni wannan in mukhaffafa min athqila eh wannan ko innani wannan athqila ce almusaqqala afwan nan ka sanya wannan in ka ce inni baka sa nunul wiqaya ba in ka ce innani ka kawo nunul wiqaya
bi khilafi ya if'ali sabanin yadin if'ali fa innal murada biha ya fa'il domin abin nufi da ita ce ita ce ya ulfa'ila ya din wadda take yin fi'ili wadda take ita ce mai yin aiki ala ma taqaddama ka bisa abin da ya gabata wa hiya la wa hiya la takun illa fil fi'l ita ku bata kasancewa sai a cikin fi'il wa mimma yumayyizu al fi'la daga kuma abin da yake tantance fi'ili akwai nun din aqbilanna wal muradu biha yana nufin abin da yake nufi da ita nunu tawkid nun wadda ake taukidi aiki da ita larabawan sa so su yi taukidin aiki suna zuwa da nun na khafifatan kanat aw thaqila mai saukin ce ko mai nauyin ce fal khafifatu mai saukin mara nauyin kamar faɗin Allah ta'ala lanasfa'u lanasfa'an bin nasiya kaga nun din nan bata bayyana ba sai aka yi tanwini Um, amma asali ai lanasfa'an da nun wanda ake mata sukuni wannan nun din da ta zo bayan lanasfa'a ita ce nunu taukid al-mukhaffafa al-khafifa wasaqila wasaqila wadda take kuma wato mai mai karfin kamar fadin Allah ta'ala lanukhrijannaka ya shu'aib lanukhrijannaka ya shu'aib kaga lanuhrija lanukhrij ita ce shine fi'ilin Eh, n- a annun din wannan nunin me me- eh, ta nukhrijannaka ita ce nunu tawkid as-saqila gata nan an yi mata fiqal an karfafa ta da yi mata shadda na'am faman al bait ma'anar dan haka ma'anar baitin yanjali al fi'lu fi'ili yana bayyana da ta'ul fa'il wa ta'id ta'anis da ta'u ta'anith as-sakina wa ya'ul fa'ila da kuma ya'ul fa'ila wa nun tawkid da kuma nunu tauke yanzu laisa laisa fili ne ko harafi ne na'am saboda me kana cewa laisat Eh, kuma kana cewa ma lastu Eh, eh, lasta alaihim bi musaitir to ni'ima fa suna ce ko fi'ili saboda me na'am ni'imat ni'imat thawabu ne ba ni'imat thawabu ba
ni'mat eh na'am bi'sat wa ni'mat eh to me shahidi akan ta- dukul ta'u ta'anif ko to amma ina aka ce ni'imat din fabiha wa ni'mat man iktasala yawm al-jum'a fabiha wa ni'mat amman tawadda'a yawm al-jum'a fabiha wa ni'mat wa man tawadda'a fal-ghuslu afdal kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ni'mat wannan ta din ita ce ta din atat ita ce ya sunanta ya sunan wannan ta din ta'u ta'anith eh, as-sakina ta'u ta'anith as-sakina ko kuma ka ce yes ta'u ta'anith as-sakina ita ce ta'ul fa'ila to ita ce ta nuna a ita ce ta shiga cikin ni'ima dan haka ni'ima ya zamanto ta zamanto fi'il amma ta'ul fa'il ba ta biya cikin ni'mat na'am
ni'mat ne ah. ai la yusnadu ila ah, ah, ah, ah, ga ga tunda ai shi abin nan dole koyaushe mabni ne lil ghaib Mm. ne ma saboda shi dama koyaushe a wannan fi wannan suna ne ai wa ni'mati ah, ah, wannan suna ne saboda shi ni'ima a, ni'ima al- koyaushe al-makhsus bil madhi a, al-makhsus bil madhi wanda ake yaban wani ne ba za ka yabi kanka ba a gani ma wannan ma wani wani tauhidi ne wa- wa- wani tarbiyya ce a cikin larabci ba za ka ce ba za ka ce na- ka ce na'imtu ana ba sai dai ka yabi wani Eh, ka ce ni'ima fulan Mm. ni'mal abdu suhaib na'am haluka ba za ka faɗa wannan ayyukan a ni'ima ne na na'imtu na ni'imtu za ka iya faɗa amma in dai ba ni'ima ba ce ba ni'ima ba Eh, wannan na'ima ne wannan kuwa ni'ima ni'ima bi'sa wa ni'ima bi'isa wa ni'ima fa'al majnun sai dai ka ba da labarin wani amma ba kai ka ba da labarin ba kai ka ce kai kayi ba Mm. ko kuma ka ce ma wani shi al-muqaddam sai dai ya zama to ka ba da labarin wani ni'mal abdu suhaib law lam yattaqi law lam ya'si Allah law lam yattaqi Allah lam ya'sihi na'am wa aha wa ya'ud fa'ila da ya din al-fa'ila eh, wa nun at-tawkid na'am سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم نعم سواهما الحرف سواهما سوا شيني مبتدا آه ko kuma a ce masa ah, ah, fi'lun muqaddam siwahuma alharfu harafi siwahuma shine wani su su su biyu ad-damir yaudu ila madha al-ism wal fi'l wato abin da yake in dai kalma ba suna bace ba fi'ili bace to ita ce harafi ka hal kamar hal Hmm? hal hal- hal jaa zaidun ko hal qa- a- a- a- a- hal anta qa'imun hal anta zahibun kaga hal tana shiga cikin suna tana shiga cikin fi'ili wa fi hmm? kace a- abin nan fil baiti fulanun fi kaga ta shiga cikin a, wa- wannan harafi ce domin dukkan alamomin suna da alamomin fi'ili ba sa shiga cikin fi haka lam ita ma harafi ce Aha. fi'lun mudari'un yali lam kayasham to fi'ili din nan akwai mudari shi mudari alamarsa ya zamanto yali lam yana zuwa bayan lam ya- yana zuwa ka- yana bin lam a wato daga an faɗi lam fi'ilin da zai zo dole ya zamanto mudari kamar ya sham shamma ya shummu in ka kawo lam sai ka ce lam ya shamma wa madiyal af'ali bilta miz وسم wasim bin nuni la fi'lal amri in amrun fuhim Ah, wa madiyal af'al madi din fi'ilai kuwa miz ka tantance shi bitta da ta Mm. wasam ah, wa- ah, wasim فعل الامر kuma ka bayar da alama bin nuni da nun ka ba ma fi'il al'amri wa- wa- bin nuni fi'il al'amri ka ba ma fi'il al'amri shine maf'ulun sim maf'ulu bihi na sim ka ba ma fi'il amr fi'ili na yin umarni alama bin nuni da nun بالامر in amrun fuhim idan an fahimci al'amr a cikin kalmar a domin wani lokaci nun din za ta zo amma ba ta ba da ma'anar amr ba to ita kuwa za ta iya shiga cikin fi'ilul muzari ba a cikin fi'ilul amr kawai ba to a cikin wannan baitocin guda biyu ya kawo mana alamun har alamomin harafi kuma da alamomin fi'ilul mudari da fi'ilul madi da fi'ilul amr na mu karanta na alharf in ya so sai mu tsaya a nan a cikin sharhin darasi mai zuwa sai mu shiga cikin ah, alamomin fi'ilul mudari na'am يشير الى ان الحرف يمتاز عن الاسم اسم والفعل yana nunawa ya zuwa ga cewa shi harafi yana tantantuwa daga gabarin wato suna da kuma fi'ili بخلوه عن علامات الاسماء min alamat ni a cikin nuska ta min da wato a kubutarsa ko wofa- wofantuwarsa daga alamomin sunaye وعلامات الافعال da kuma alamomin fi'ilai ثم مس- مثل به sannan ya bus- ya buga misali na harafi da hal وفي da fi ولم da lam منبها على ان الحرف ينقسم الى قسمين a cikin wannan shi kansa a misalin kun ga gwaninta ta ibn malik a misalin da ya kawo maka karatu ya yi maka domin ya nuna maka kan cewa shi kansa harafi an kasa su kashi biyu harafi an kasa shi kashi biyu مختص وغير مختص akwai harafi wanda yake keɓa- yana keɓanta da kalmar da yake shiga cikinta akwai kuma wanda yake baya keɓanta zai iya shiga ko'ina komai da ruwanka فأشار بهل إلى غير المختص sai ya nuna da hal ila ghairil muktas ya zuwa ga wanda yake komai da ruwanka shi bai keɓanta da komai ba zai iya shiga ko'ina وهو الذي يدخل على الأسماء والصفات zai iya shiga cikin sunaye zai iya shiga cikin ayyuka نعم هل زيد قائم hal zaidun qa'imun nan hal ya shiga cikin me cikin suna tunda zaid suna ne saboda haka ya shiga cikin jumla ismiya hal zaidun qa'imun hal antum tariku li sahibi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal antum tariku li sahibi kaga ya shiga cikin suna antum suna ne na'am وهل قام زيد da kuma hal qama zaidun Mm. hal qama zaidun yanzu an ce yana shiga cikin shi harafi yana shiga cikin sunaye da fi'ilai ko saboda ka harafi baya shiga cikin harafi kenan ko ko zai shiga cikin harafi eh baya shiga to ya za ku yi da faɗin Allah ta'ala fahallana min shufa'a fahallana min shufa'a fayashfa'u lana jiya je muka karanta ayar a tafsiri saboda haka yana shiga cikin harafi na'am yana shiga ko shamsuddin lana ba harafi ba ne? jaro majurur fahallana min shufa'a karma eh na'am eh lana ba harfi bane lana jar wa majrur lam din harfi ne hmm? ba shibhi jumla bane eh eh lana shibhi jumla
هناك محذوف لا لا عفوا menene mahdhuf din muqaddar هذا هو لا
ta za a yi kace ka kawo ka kawo ma- ka kawo mahdhuf ya zama to fi'ili guda na'am عربي إلا لا يفيد فائدة إن كنت أنا كوي وما a ai da ma ai ban ce maka hallana ba ni ba ce maka ne hallana ba cewa ne fa hallana min shufa'a ita ce jumlar ko hal wannan harafi ne ko lana min shufa'a to ku yi mana i'rabin wannan jumlar duk da ku yi i'rabi in kuka yi in kuka yi i'rabi shikenan za ku fita daga cikin iskalin إذا دي وانا عربي شيء هل hal to mun ji harafi ce ما أنا من na mun ji mun ji to lana na'am harf istifham eh harf istifham in ta shiga cikin su ai ko suna ko fi'ili harf istifham ce na'am ci gaba تو كار lana تو لنا كم jar wa majrur إيه تنا لا جار متروك to jar wa majrur to me mahallinta hmm? muta'alliq bi madha bi mahdhuf taqdiruhu ah وكاين kainun mumkin eh fa hal kainun lana mhm
هو wa huwa madha khabarun muqaddam ahsant mhm to min shufa'a جار متروك jar wa majrur mhm في محل الرفع fi mahalli raf to إمام محل to ka kusa alhaji hamza min din nan za'ida ce Mm? min za'ida shufa'a shine mubtada fahal shufa'a fahal min shufa'a alana min din sai ta zama to za'ida kamar an ce ne fahal shufa'a lana saboda haka kaga ta shiga cikin suna ba ta shiga cikin harafi ba amma ba bashir ka fitar da ka'ida hal tana shiga cikin harafi da kai da shamsuddin na mustafa eh sallallahu alaihi wasallam هلا ذكرتني Hmm?
هلا هلا ما يعطيك halla daban da hal daban hal harfu istifham halla harfu tahdhib bi ma'ana al- kamar ala
shi raba ne ma da raba ne wani harafi ne daban harfu tahdhib wannan ta keɓanta da fi'ili wannan muktas ce na'am من شفاعة إذا كانت في محل
fi mahalli raf'in mubtada شفاعة Mm.
شفاعة eh min a- abin nan min harf a- a- a- a- a- abin nan harfu jar za'id shufa'a majrurun bihi a- a- majrurun bi harfil jar Mm, wa alamatu jarrihi an alfatha a, fi mahalli jarrin Mm, eh, li'annahu mabnu' min as-sarf والجملة كثيرة والجملة sai ka ce wa min za'ida za ka iya cewa wal jumla fi mahalli fi mahalli raf'in khabarun mu- a- a- a- mubtada muqa- mu- mubtada muakhar ko kuma kawai ka ce min za'ida wal wa shufa'a khabar a- a- wato mubtada muakhar وأنا أبا- أول سؤال دخول هل على الحرف to ai za'id ne ai an bayyana harfa ai za'ida ce wujuduha wa adamuha sawa آه كتوز لنا على لا lana ai ba- lana ai hal ba lana ta shiga ba ta shiga cikin lana ba لنا شيئا la saboda asalin mubtada din ai min shufa'a ne saboda haka hal ta shiga cikin shufa'a ne Mm. akwai takdim da ta'khir na'am ai shi yasa ba shi yasa kuka ce muta'alliq bi mahdhuf khabarun muqaddam ba kuma wannan sai ya zamanto khabarun muakhar ai mubtada muakhar na'am
wasu inkarin da sun ce akwai harafin zaki a bayan sila abinda yasa suke ce mata za'ida bi ma'ana a cikin i'rabi Mm, amma min haithul ma'ana ba za'ida ba ce don ta'akidin nafi fahallana min shufa'a wato kowane iri ne don a kaddara ta'amim din Mm. na'am wa ashara bi fi wa lam وأشار به ولم kuma yin ishara da harafin fi da harafin lam إلى المختص ilal muktas ga wanda yake keɓantuwa wajen su wajen kalmar da yake shiga وهو to قسمان shi kuma muktas ɗin nan kisman kaso biyu ne مختص بالأسماء akwai wanda yake ɓanta da sunaye baya shiga cikin wata kalma sai suna كفي kamar fi wannan su ake ce ma huruful jar huruful jar ba sa shiga cikin komai sai suna نحو زيد في الدار kamar ka ce zaidun fiddar
ومختص بالأفعال akwai kuma harafi wanda yake shi muktassun bil af'al ya keɓanta da fi'ilai baya shiga cikin wata kalma sai fi'ili كلام kamar lam lam yalid wa lam yulad in dai lam ta zo lam ba za ta shiga cikin suna ba
نحو لم يقم زيد kamar lam yaqum zaidun kuma lam kuma fi'ilin ma da lam take shiga cikin sa sai fi'ilul mudari Mm. eh to lam to kaga wannan a cikin wannan karatu ibn malik yayi dan yace maka to shi fa harafin nan ka kula akwai harful jar akwai huruful fi'il harful fi'il sannan kuma akwai harafi wanda yake yana iya shiga cikin suna yana iya shiga cikin fi'ili na'am إذا كنت بعد ما لم ibn malik ko إيه وهكذا يعني
ban to ni da ban karanta ba a tarjamarsa ban sani ba amma amma dai a cikin tarjamarsa a cikin siyar ba su kawo ba sai dai ko akhbarun nuhat ma zai wahala da kyau ma zalika ala Allah bi aziz na'am to ai shikenan sai mu tsaya nan a ai ina gashi sami amina shalaw a- a- a- a- a- shalawbini wanda ake cewa abu aliyin shalawbini na'am ثم استوطن الشام فسمع بدمشق من السخاوي وبحلب من ابن يعيش الحلبي Mm. yana da malamai wannan a cikin wannan a, tarihin asharin nuha Talakana sai ta da kace na ina sun musa istidraka
Eh, alihmirar kenan
alayhi alihmirar sunan sai na eh haka suke ce mata alihmirar saboda da- da da- da jan rubutu aka yi ta su abiya din ibn malik din aka gama inda duk suka yi kari sai su yi da jan rubutu masail ne da suka yi istidrakin ta ga ibn malik shine suke ce ma alihmirar na'am to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk